ثم صدقناهم بوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلنا المسلمين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكرهم أفلا تعقلون فكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يرجعون لا تقولوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ولكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خالدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا لاتخذناه من لدنا أن كنا فاعلين
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake haduwa a wannan masallacin masallacin juma'a na professor A Gwandu da ke a nan unguwa Arkilla a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin nukun watan Ramadan yau Litinin uku ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina muna nan cikin suratul Saffat mun tsaya aya ta 18 yau zamu tashi aya ta 19 fa inna ma hiya zajratun wahida a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fa inna ma hiya zajratun wahidatun fa idahum yanzurun وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون kamar da muka yi bayanin wannan sura sura makkiya ce kamar sha'anin surorin makka sura ce mai nuna tauhidin Allah duk surorin makka suna nuna tauhidin Allah yadda da Allah yadda da manzannin Allah yadda da tashi za a tashi bayan an mutu wannan surar tana ɗauki wani maslaki na girmama Allah don shi tun daga farko abubuwan da ke nuna girman Allah ne abubuwan da ke tun daga farko abubuwan da ke nuna girma Allah ne ake ta faɗi cikin surar mun kawo inda mushrikai suke musun tashi bayan bayan sun mutu suke musun tashin alkiyama kuma Allah ya nemi musu raddi kuma Allah ya nuna ko an kawo musu ayoyi kangara suke ba su yadda suka ce a idza mitna wa kunna turaban wa imaman shin yanzu idan mun mutu muka koma turbaya muka koma ƙasa a inna lamab'uthuna a hakan za a tada mu ta yanzu ai a tashi wanda ya ga ya mutu ya koma ƙasa ƙasa ne suka dudduge awa aba'un al-awwalun shin me labarin iyayen mu na farko su ma za a tada su yanzu iyaye mun san duk wanda ya halaka ya halaka in an mutu ba a tsammani a haɗu da wani kuma a ce yanzu iyayen namu za a koma tar da su an Allah ya ce ka ce musu kul na'am ka ce eh za a tar da su wa antum dakhirun kuma da ku da su kuna kaskasattu za a jefa ku wuta sai Allah ce fa inna ma hiya zajratun wahidatun ai ba komai bane tsawa ɗaya ce kawai za a yi fa idahum yanzurun sai ga su suna tsaye suna kallon mutane da an yi tsawa aka yi tsawa to an yi busa cikin ƙaho shikenan duk wanda ya mutu sai ya tashi za a yi tsawa ta farko da duk wanda yake da rai sai ya mutu sannan a koma wata tsawa duk wanda yake da ya mutu kuma sai ya tashi Allah ya ce tsawa ce dai za a yi sai kaga kowa ya tashi yana jira kowa ya tashi yana kallo yana ganin sai abin da aka yi da shi da babu wata dubara wa qalu ya wailana da an yi haka yanzu sai mushrikan su ce kai mu yanzu gaskiya ta fara halinta sun fara bayyana su ne masu kangara masu musu a nan duniya yan kawo musu aya ta karatu yan kawo musu aya ta tsagewar wata yan kawo musu aya ta isra'i da mi'raji yan kawo musu aya ta ƙara albarkar ruwa duk wata aya da suka gani wadda irin ta ya kamata wasu wasu mutane su musulunta a baya aka kawo musu su girman kai to amma an je ranar alkiyama ƙarshen tika tika tik komi ya tsaya dubara ta ƙare musu yanzu babu wata gardama da za su yi sai su ce wa qalu ya wailana sai su ce kai mu mun dai shiga uku hadha yawmud day wannan shine ranar sakamako da ake magana hadha yawmul fasl alladhi kuntum bihi tukadhibun sai mu'minai da mala'iku su ga musu cewa wannan shine ranar rarrabewa ranar sakamako wanda a can duniya kuka kasance kuna ƙaryatawa ibnu kathir yace rahmatullahi alayhi yace yukhbiru ta'ala an qilil kuffari yawmal qiyamati Allah ne yake bada labari akan zancen kafirai ranar alqiyama annahum yarji'una ala anfusihim bil malamati za su dawo da zargi ga kansu a duniya sun san dubarun da suka yi su mai da gaskiya su dage duk misalin da aka kawo musu su fita batunai amma yanzu babu wanda za su zargi sai su zargi kansu ashe mun cuci kanmu da bamu tsaya muka ansa ba shine annahum yarji'una ala anfusihim bil malamati suna dawowa da zargi ga kawunan su wa ya'tarifuna bi annahum kanu zalimina li anfusihim kuma su yadda cewa lalle sun zalunci kansu sun kasance waɗanda suka zalunci kansu fi dari duniya a gidan duniya fa idza ayanu ahwalal qiyamati idan suka gani da idonsu hali na alkiyama abubuwan da ake gaya musu na za a yi tashin kiyama abubuwan da aka gaya musu na za a tadda matacce sun ka gani haka najimu kullan nadam sai su yi nadama dukkan nadama amma haifu la yanfa'uhum nadam a lokacin da nadama ba ta amfani don anan duniya ne ake da dama dukkanin mu yanzu muke da dama ɗaya ga wata ramadana hadisi na muka karanta na wanda ya kai wani ramadana wanda a cikin kabari yanzu bai da dama abin da yayi an kare kamar jarabawa ce kake an anshe script an anshe an karba babu wani abu da zaka iya yi ko ka tuno ansa daga baya wannan lokacin ko ka ce da ka tsaya kai karatu baya baya amfani to irin shi ne lokacin da nadama yace nadimu kullan nadmi za su yi nadama dukkan nadama haifu la yanfa'uhum nadam lokacin da nadama ba ta amfane su wa qalu ya wailana hadha yawmuddin sai su ce kai cin wannan shine ranar sakamakon da muka kasance muna ƙaryatawa fa fataqulu lahumul malaikatu wal mu'minuna sai mala'iku da mu'minai su ce musu hadha yawmul fasli alladhi kuntum bihi tukadhibuna wannan shine ranar rarrabewa da kuka kasance kuna karyatawa a can duniya wa hadha yuqalu lahum ala wajhi at-taqri'i wat-tawbih wannan ana gaya musu ne domin a kunyata su a tozarta su a ce lalle shine yinin da kuke magana amma kun kasance kuna karyata shi yanzu baya imanin ku baya amfani walam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'aw ba'sana imanin su bai kasance yana amfani su ba lokacin da suka ga mutuwa lokacin da aka yi tashi alkiyama wannan imanin baya amfani su sai Allah ya ce ni احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم
sai Allah ya ce ukshul ladina zalamu wa azwajahum sai Allah ya ce a tashi a gargada waɗanda suka yi kafirci shine zalamu inna shirka la zulmun azim an ce zulm to na farko da yake zuwa shine shirka zalunci a cikin qur'ani ya kasu kashi uku na farko shi shine shirka ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wannan shine na farko na biyu shine zaluntan mutum da yake wa kai ne na zunuban da yake aikatawa na uku shine zaluntan da ake wa bayi don haka an kawo maganar zalunci aka yi shi a cikin alqur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi yawa tana komawa ne zuwa ga zuwa ga shirka daga sai Allah ce umshul ladina zalamu a gargadi waɗanda suka yi kafirci suka yi zalunci suka yi shirka duniya wa azwajahum da sauran abukan shirkar su na biyu kenan wa ma kanu ya'buduna da abinda suka kasance suna bauta masu uku kenan sai Allah ce akar da su azwajahum yana iya ɗaukan matansu da mazansu in matansu da mazansu kafirai ne haka malamai sun ce wanda yake kafiri yana yana shirka kamar matar abu, abu lahabi da matar abu jahali to wa azwajahum yana tsokar da matayensu wayanda kuma a'a namiji shi yayi shirka mace bata yi shirka ba to malamai sun ijma'i cewa Allah ba zai sa su waje ɗaya ba ita bata yi shirka ba shi yayi shirka don haka azwajahum sai kasance asnafahum da su da wasu masu aiki irin nasu idan wani ne mai cewa Allah uku ne da waɗanda ke cewa Allah uku ne idan wanda ya bauta ma gunki ne da wanda ke cewa ana bauta ma gumaka da duk wani nau'in gunkin da wasu ka bauta ma wa ma kanu ya'buduna da abubuwan da suka kasance suna bauta ma waɗanda suka yadda a bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah don sun kasance suna bauta ma Allah suna bauta ma waɗannan abubuwan to duk abubuwan da suka bauta ma ba Allah ba sai a ce a gargada su sai Allah ce fahduhum ila siratil jahil ashiryar da su zuwa ga hanya ta jahannama wannan izgili ake musu ba an ce suna izgili ba ko duk aka wa idza sami'u ayatan yastaskhirun sai su dinga izgili wa idza wa idza ra'u ayatan yastaskhirun idan suka ga wata aya sai su dinga izgili sai yanzu ayi musu izgili ta ce ashiryar da su an ce ashiryar da mutum sai ya aza abin kwai sa ce yadda su zuwa wutar jahannama asalin hidaya tana ɗaukar a nuna maka hanya wahadaina hun najdai dan a nuna maka hanya kowace iri ce amma an yawan amfani da ita ga abin kwarai da an ce hidaya ana nufin za a nuna maka hanya ta kwarai hanyar kirki don haka ya lace su ma a shiryar da su yanzu kun shirya ba shirya ce kuke yi kuke so ba yanzu kuke nadama ba ku shirya ba a duniya to an shiryar da ku kun shirya amma wata yin shirya ila siratil jahim zuwa ga hanya ta jahannama don haka sai Allah ya umsu alladhina zalamu wa azwajuhum atadda wa'inda suka yi sabon Allah da dunna ukukan su hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yace yajma'u Allahu an-nasa yawmal qiyamah Allah zai tattara mutane ranar alkiyama fa yaqulu sai Allah ya ce man kana ya'budu shay'an falyattabi'u duk wanda ke bauta ma wani abu ya bi shi don haka ushul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna min dunillahi kenan don haka an tattara mutane sai a ce kowa ya bi abin da yake bauta ma fa yattabi'u man kana ya'budu shamsa shamsa masu bautar rana sai su bi rana wa yattabi'u man kana ya'budu al-qamara al-qamara masu bautar wata sai su bi wata wa yattabi'u man kana ya'budu tawagita tawagit masu bautar dagutu sai su bi dagutu ga wata riwaya fa yadhhabu ashabu salibi ma salibihim masu salib masu cross su ma sai su tafi da cross din su wa ashabul awthani ma awthanihim masu gunki su ma su tafi tare da gumakansu wa ashabu kulli alihatin ma alihatihim sannan masu bautar duk wani abin bauta su tafi tare da abin bautar su doka ukhshurul ladina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'buduna kenan iyakar tawbihan yanzu an jefa abin da kake bauta a wuta wanda shi kake tsammani shi kake wa kuka a duniya shine ilahuka a duniya shi ka doka matsayin ilah matsayin abin bauta matsayin abin da zuciyarka take kararewa gaban shi take kararewa gaban shi wanda kake zoma da bukata kana tsammanin ya biya kaga an jefa shi wuta ka san taka ta kare ka san babu wani wani abin yi kenan ka san taka da tashi duk ta kare to shine Allah ya ce hada su gaba daya kuma a shiryar da su zuwa hanya ta jahannama Allah ya tsare mu Allah ka sa a shiryar da mu hanya madaidaiciya a nan duniya a lahira kuma a shiryar da mu hanya ta aljanna dole mu ta addu'a ana karanta waɗannan abubuwan ne domin mu tsorata domin mu fahimta domin mu ɗauki izna ana bauta ma abubuwa da yawa a ra'aita man ittakhadha ilahahu hawahu akwai masu biyar son ransu ya kasance kana nan kana ta aiki Allah ya kawata ma aikin ka son ranka kake biya hasada gare ka jiyewa gare ka jin haushi wa'annan abubuwan abinda ranka ke so ka dabbe mai sai kasance lahira ya kasance wannan shine abin bautarka za ka ke ta neman tsari ga Allah aljanna annabi ya ce ta duk wanda ake takawa ne mai saukin lamari wanda baya girman kai wanda baya ganin yafi kowa wanda baya ganin sai shi zaka duk wa'annan abubuwan idan kana kankantar da kai kana yi kasa sai Allah ya sa aljanna ta kasance ta kamar ko Allah ya kasance sa aljanna ta kasance ta mu zaka ayi addu'a a kankantar da kai kada mutum ya ga cewa wa'annan abin mushrikan makka ne ake magana na farko a zai yi kai ka kasance cikin masu biyar son rai zai yi kai ya kasance ka samu zalla ka samu zamiya ka samu kaucewa to sai ka ta roƙon Allah kuma zai yi kai baka san abin da zai kasancewa zuwa ƙarshen rayuwa ba don shi ake ta hidinar siratal mustaqim cikin kowace sallah Allah ya zaɓa muna wannan addu'a bancin iyaka na abubuwa iyaka nasta'in in muke kabata sallah addu'ar da yake fara yi shine hidinas siratal mustaqim Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya ka kakka yi wasa kakka ga in kana ganin ka shirya to daga yau sai ka bar wannan shi yasa wasu ke barin sallah suke ta sun kai matsayin da sun bar sallah kaga kai baka yarda da wannan kana ganin ba daidai bane kana ganin cewa ba a barin sallah har abun tunda annabi bai bata hayyan mutu ba to in dai baka kai matsayin ka bar sallah ba to ba kai matsayin ka daina jin tsoron cewa Allah ya karba ko bai karba ba daidai nake ko ba daidai nake ba Allah ya shigar da ni domin kana iya yanzu kai kana ganin cewa ba za ka sallah ba har ka mutu shine daidai amma a zuciyarka kuma kana ganin ai shirye kake kai yanzu ka ga ka shirya kai yanzu baka cikin kaga tunaninka da ra'ayinka akwai cin karo da juna ai jin tsoron jin tsoron cewa an karba ko ba a karba ba daidai nake ko ba daidai nake ba shi ke sa kai ta ijtihadi kai ta kokari har zuwa har zuwa ka mutu don haka kakka yadda shekan ya raya maka cewa yanzu ka shirya yanzu ka fi kowa yanzu kai addaidai yanzu kai mutane mamaki suka baka sun ƙi shiriwa da ka shiri da ka zan haka shine martaba ta bakwai da shekan yake halaka mutane ibn qayyim ya kawo matakai ɗaya biyu uku hudu har zuwa bakwai wanda shedan ke halaka mutane ta bakwai shine ganin cewa daidai kake ganin cewa yanzu ka fi kowa ganin cewa aikin ka ai an ansa ganin cewa to kakkai da kazan haka kai ta jin tsoro an kawo haka fahduhum ila siratil jahim Allah ce a shiryar da su zuwa ga hanyar jahannama kaga akwai hadari ka ji tsoro ka gode ma Allah baka ciki sai Allah ya ce mi gaba waqifuhum waqifuhum innahum مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون Allah ce waqifuhum an gargada su Allah ce gargada su zuwa wuta an ja su zuwa wuta Allah ce waqifuhum a tsaye da su bari a nuna ba kowa bane girman kai gare su duniya nuna umurni ake ba su game da su ku je wuta a kai su wuta an ja ta tsaye da su kuma su tsaya kaga koyau ɗan sanda ya tsaye da ka gaya ne maka haka zaka zaka ce wai bai gane ni ba halan bai san niwa dake ba halan ya zai yi haka wannan eh walakanci ne ai ma haka an ce guja ce a tsaye da su sai a ce innaku innahum masuluna tambayar su za a yi sai ma an yi musu wasu tambayoyi sannan a kai su wuta wannan ba tambayoyin kabari bane ba tambayoyin wajen hisabi bane a tambayoyin ko a walakanta su ne tambayoyin yanzu bakan magana ce za a gaya musu kamar yadda za ku jiya sai Allah ya ce musu malakum la tanasaru ya kai ba ku taimakon junanku ga ya ce duk a da ku ta duk gaje gaje zuwa mai iya cewa a'a tsaya ku kira mitin mana saboda ni saboda a duniya haka suke am yaquluna nahnu jami'un muntasir saboda mutum inda suka yi makka babu wanda ya kai mushrikan makka yawan mitin su kawo ya za a lalata ya za a lalata musulunci a Allah ce musu sai huzamul jam'u wa yuwalluna dubur duk sai mun wace jam'in nan naku duk mitin din nan da kuke kuna taimako sai mun wace su duk sai kun juya da baya kuma haka suka yi ranar yakin badar haka nan yanzu bakan magana da aka gaya musu mushrikan makka da an tashi wani gida gare su a makka ana ce mai darun naduwa babu mai shiga ta sai wanda ya shekara talatin za a mitin sai wanda hankali ne ya kawo haka nan aka ta shiryawa a yi ta mitin ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine yanzu an ce su yi wuta ga sunan yanzu babu wani mitin sun gargada sun tafi a ce kawai ana ta kutai kuma sai kutai ba ku bane aka ji cewa ku yi sallah ku ki sallah aka ji cewa ku yi tauhidi ku yi tauhidi ashe kuna jin magana an ce a tare da ku wuta aka kun tafi an ce a tsaya an tsaya an ce za a tambaye ku kuma ga kunan to ga tambayan malakum la tanasaruna me yasa ba ku taimakon junanku yau ina mitin din da ake yi sai Allah ya ce bal humul yawma mustaslimun yau sun mika wuya babu wani gadan mace babu mai dubara za ku ji kaɗan daga cikin mitin mitin ɗin da suka yi su mushrikan makka sun fi kowa mitin game da annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu yayi kada wani ya kawo shawara ce shi dai sai su haɗu su yi mitin yanzu wannan hadisin ibnu hibban Allah ya mai rahama shi ya fidda shi a cikin sahihi ne da kuma imamul haifami cikin majma'uz zawaid haka nan imamu ahmad ma ya ruwaito shi dukkanin su daga sa'id bin jubair da abdullah bin abbas radiyallahu anhuma annal mala'a min quraish cewa wasu mutane cikin quraishawa kuma su in suka yi mitin din in annabi ya tsorata su ko suka ƙara samun nasara bai hana gobe su koma yin mitin har da suka dawo yakin badar sai da suka da suka koma wani mitin su dai su haɗu su yi shawara to ranar almala'u min ƙurai wasu jama'a cikin ƙurai shawa ijtama'u fil hijiri suka taru a cikin hijiri isma'il cikin ka'aba fata fata aqadu billata wal uzza wal manata thalithata al ukhra suka rince da uzlata da uzza da manata wa na'ila wa isa da na'ila da isa duk gumaka ne guda biyar suka taru suka yi rantsuwa suka ce lau qadara aina muhammadan yau da zamu ga muhammadu yanzu la qumna ilaihi qiyama rajulin wahidin da zamu tashi zuwa gare shi tashin mutum guda zamu auka mai falam nufariqu hatta naqtulahu ba zamu rabu da shi ba sai mun kashe shi faqalat fa aqbalat ibnatuhu fatimatu tabki tana na fatima da ta ji haka sai ta juyo tana kuka hatta dakhalat ala nabi sallallahu alaihi wa sallam hatta zo ta shiga inda annabi sallallahu alaihi wa sallam fa qalat sai tace haula il mala'u min qaumika wayancan mutanen taron mutanen can na mutanenka na yan kabilarku qad ta'aqadu alayka sun haɗu sun yi rantsuwa sun kulla maka sharri ga abin da suka ce sun ce lau qadara auka da za su ganka laqamu ilayka da za su tashi zuwa gare ka faƙataluka kuma za su kashe ka falaita minhum rajulun babu wani mutum cikin su illa arafa nasibahu min damika face ya san rabo ne a jininka wani su ya ce shi zai buge ma kai wani ya ce shi zai sare ma wuya wani ya ce kowa ya faɗi abin da zai yi ma ala abnayya itini bi wabu'i yace ya ke ya ta karama tuhumin da ruwan alwalla fatawabba'a sai annabi yayi alwalla thumma dakhala almasjida ya shigo ka'aba inda suke nan zanne hijira isma'il masallacin falamma ra'awhu lokacin da suka ganshi qalu sai suka ce haza ha huwa zaga yanan fa khafabu absarahum sai suka runce idanunsu wa saqat azqaluhum fi sudurihim sai haba su ta fadi ga gaban su kowa yayi haka ya kauda kai sun kasa falam yarfa'u ilayhi basaran sun kasa daga ido ma su kallai walam yaqum ilayhi minhum rajulun shi su babu wanda ya tashi cewa su kai ko da sun gane sun yanke da lata da uzza da manata da isa da na'ila cewa in sun gane za su auka mai kowanne su ya kasa kowa ya yi kasa da ido nai walam yaqum ilayhi minhum rajulun babu mutum ɗaya da ya iya tashi zuwa gare shi fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu sai ya fuskanto hatta qama ala ru'usihim har ya zo zuwa ga kawunan su ga su zamne fa akhadha abwatan min turabin sai ya jimƙu ƙasa wa ƙala sai ce shahatu juhukum huskokinku sun yi muni ya soke su sun ma hasabahum sannan ya watsa musu wannan ƙasar fama asaba rujulan minhum babu wanda ta samu cikin su min zalikal hasa daga wani tsakuwar da ya rika illa qutila yawma badrin face sai da aka kashe shi ranar badar a makka ne yayi musu ya watsa musu amma duk wanda wannan tsakuwar ta sama da aka zo ranar badar sai da sai da sai da wani tsakuwar ta samu haka suke kawai sai su yi mitin wata ran ibn hisham ya kawo a cikin sira tai ya kawo da kuma ibn sa'ad a cikin tabaqatul kubra ya kawo da abu nu'aym da imam al-baihaqi cikin dalailun nubuwa duk sun ruwaito daga abdullah ibn abbas haka ibn kafir ma ya kawo a cikin tafsiri ne suka zo mushirkan makka suka taru inji abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ya ce an na nafaran min ƙuraishin cewa wasu mutane cikin ƙuraishawan makka min ashirafi kulli ƙabilatin daga mafi girma a kowace ƙabila ijtama'u liyar kulu daren naduwa sun taru domin su shiga wannan gidan daren naduwa wanda babu mai shiga ce sai wanda kai shekara talatin domin a samu ra'ayi na ƙwarai ba a sa yara domin kasu kawo ƙaramin tunani haka yanzu manyan mutane ne ke wannan mitin ɗin ya da kulu daren nadawa fa'ata rabahum iblis sai shaidan ya zo musu fi surati shaykhin jalil a cikin surar wani babban mallami babban shehi babban tsoho wanda aka girmamawa ya yi musu irin shiga ta wanda in sun gashi za su ga shigan mutunci da girmamawa sai shaɗan ya zo musu dama jiya mun faɗi cewa aljannu suna shigan mutane ko kamar yadda su man mala'iku suna shigan mutane duk mun kawo hadisai sai yanzu ga ɗaya daga cikin inda shaɗannu suka yi shigan mutane falan mara auhu sai lokacin da suka ganai domin screen aka yi ba ko aka bari ya shiga ba mitin ne za a yi na za a tattauna wasu abubuwa qalu lahu sai suka ce mai man anta suka ce wane ne kai ala shaykhun min ahli najar yace wani shek ne daga mutanen najar kakka rudi ana cewa ka shek duk da shaydan cewa da aka tambaye wai yace shek shek ne daga cikin mutanen najar wani shi yasa sake cewa shek tsohon najar an ce ma tsohon najar shi da aka rudi zaka shi ɗaya yi shiga ta ƙwarai ya zo suka ce ma'anta ya ce shekun min ali najar wani shek ne daga cikin mutanen najadu samitu annakum ijtama'atum na ji labarin kun taru fa aradtu an ahbarakum ni ma nace bai yanzu wannan mutum ayi da ni ma walam ya'di mukum ra'ayi wa nusi kuma kun ganni nan ba za ku iya mutum nan ba da ra'ayina da nasiha ta ba wato ba za ku wadata da gare ta ba na daɗe na san abubuwa tsohon makiri nake na sai da ya kawata a yi kuma haka ne sai ce musu alu ajal sai suka ce haka ne udkhul to shiga yanzu ai screening din kashin an gane kana da amfani shiga shiga kaga shi dubara biye musu na farko ce musu daga najadu yake saboda su daga hijaz su ba san shi ba najadu tana can gefe hijaz tana nan gefe da haka ba garin su bane kamar mutum ya yazo ya ce daga kudu yake ko daga arewa yake in kudu ne kaga haka najas take da hijaz nesa ne nesa nesa ne don shi da suka ji cewa daga nesa yake da suka ce ya shiga yanzu babba ne yanzu mai ra'ayi ne kuma ya gaya musu ya faɗi cd ne ya gaya musu shi wane ne fada khala ma'ahum sai shiga tare da su faqala sai ce musu unzuru fi sha'ani hadha rajul ku yi ba zuwa ga sha'anin wannan mutumin da ya hito makka wallahi la yushakanna an yuwafibakum fi amrika fi amrikum bi amrihi yayi kusa al'amari ne ya rinjaye al'amarin mu muna can na jadu muna jin labari ne ai sai ya kusa saboda sarar akan su ya kamata ku da dubaru yadda za gabawa da shi fa qala qa'ilun minhum sai ɗaya daga cikin su yace ihbisuhu fi wisaqin ku daure shi cikin yaggiya thumma tarabbasu bihi raibal manun sannan ku jira mai mutuwa hatta ya halika kama halaka man kana qablahu min ash-shu'ara'i har ya mutu kamar wanda agabani ne na mawaka suka mutu ai shi ma mawaki ne Zuhair wa Nabiga da Zuhair da Nabiga manya-manyan mawakan nan na jahiliya wanda daga Ummul Qais sai Zuhair ke Nabiga yace hassu mutu hayya mutu kamar da suka mutu inna ma huwa ahaduhum ai ɗaya daga cikin su ne qala fasaraka aduwullahi shaykhun najdi sai makiyin Allah shaykhun nan najdi tsohon nan najdi da yazo sai ya daga moya fa qala sai ce wallahi ma hadha lakum bi ra'ayi wallahi wannan ba ra'ayin kwarai bane wannan ba ba shi bane saboda mai yace wallahi la yukhrijannahu rabbuhu min mahbasihi ila ashabihi ubangiji yana eh sai in kun daure shi kuma zuwa ga sahabbai ne zuwa ga mutane ne ana suna da hankali ko ne ya kamata su gane cewa akwai matsala kaga baki ne ya kufce ya hada musu ubangiji ne zai fid da shi to da su ba su da ubangiji ne yana da alaka da shi ba yanzu shi shedan ya san Allah ya aiko shi shi kin biyayya yayi amma su ba su sani ba su ba su sani ba amma sai su kulda baka sai ga musu haka yace ubangiji ne zai fi sai daga inda kuka daure shi fala yushikunna an yasuba alaihi hatta ya akudahu min aijikum kuma mutane ne za su yi cagare kuma su anshe shi daga hannunku fayamna'uhu minkum su hana ku yi mai komai fama amana alaikum an yukhrijukum min biladikum in an yi haka ba ku amince ba ya fi karfin ku har wata ya fishe ku da gidanku qalu sadaqa shaykhu suka ce gaskiya shaykh din ya faɗi gaskiya fanzuru fi ghairi hadha ako yace ku koma yin wani tunani wa qala qa'ilun minhum sai wani daga cikinsu ya ce akhrijuhu min bayni abwayikum ku hisse ku korai gaban makka fa tastarihuna minhu sai ku huta da shi fa innahu idha kharaja idan ya fita daga makka lan yadurrukum ma sana'a duk abin da ya kun gaba garin ku bane babu ruwan ku ku aika shi wani gari lam yadurrukum ma sana'a wa aina waqa'a kun ba abin da zai damun ku duk inda ya tafi idza ghaba ankum inde ku idza ghaba ankum azahu inde cutar wanda yake muku yana suka guma kanku idan ya tafi ya bakku to babu abin da zai cutar da ku wastarahtum sai ku huta wa kana amruhu fi gairikum sai ya je can ya kekere lamari ne inda wani ku inda ba ku ba fa qala shaykhun najdi sai shaykh din najdi yace wallahi ma hadha lakum bi ra'ayi wallahi wannan ma ba ra'ayin kwarai bane alam tarau halawata qawlihi shin ba ku ga yadda yake da zakin baki ba ya iya magana sosai wa talaqati lisanihi da yadda ya iya magana wa akhdhul qulubi ma tasma'u min hadithihi yadda zukata ce an sa abin da ya faɗi ai magana ce kama zukata take da shi wallahi la in fa'altum yace wallahi in kun ka aikata haka sun musta'araba al-araba sanan ya gitta makai ne larabawa yaje inda wasu larabawa la yastami'unna alaihi za su taru gare shi thumma la ya'tiyanna ilaikum sanan ya zo da shi da wa'ancan larabawan ya samu nasara hatta yukhrijakum min biladikum har ya zo ya fidda ku daga garinku wa yaqtula ashrafakum kuma ya kashe manya manyan ku zaka yanzu shawara ta dai ta cewa a daure shi ba daidai bace za a zo a kwance shi ta biyu kuma da kuka kawo ta cewa a sai gari zai je wani gari ya yi kamfen ya tara jama'a kuma ya zo ya samu nasara gare ku ƙalu sadaka wallahi suka ce wallahi ya yi gaskiya sai ce fanzuru ra'ayin gaira haza ya ce ku je ku samu wani ra'ayi da ba wannan ba faƙala abu jahali sai asistan shaɗan ɗin ya ce abu jahali ke fir'auna hadin umma la'anahu allah allah ya lane shi sai ya ce wallahi la ushiranna alaikum bi ra'ayin ni zan ba ku wani ra'ayi ma arakum absaltumuhu ba'd banga kun kawo shi akan ku ba wala ara gairahu kuma ban ganin wani ra'ayi ba wannan yana yi ba qalu wa ma huwa suka ce menene shi dai yana yana jin su ala sai Abu Jahl yace ta'khuduna min kulli qabilatin gulaman shaban wasiban nahdan za ku ɗauki a kowace ƙabila wani matashi mai matsakaicin shekaru wanda yake mai nishaɗi mai ƙarfi ثم يؤتى كل غلام منهم سيفا صارما sannan a ba kowane daga cikinsu takobi wanda yake mai yanki wuya mai kaifi a bashi sun mai gurbu na barbata rajulin wahidin sannan su bugai tare bugun mutum ɗaya ta iza kataluhu idan suka kashe shi ta faraka dammuhu fil qaba'il kulliha sai a raba jini ne ga dukkan kabilu yanzu ba za a ce kabila ɗaya bace bale a ji tsoron yaki da ita fama azunnu hadha al-hayy min bani hashim ban yin tsammanin waɗannan mutanen ƙabila ta ‘yan banu hashim ya ƙauna ala harbi ƙureshin kulliha za su iya yaƙar duk ƙureshawa tun da mun samu daga kowace ƙabila fa innahum idza ra'aw zalika qabilul aqla idan sun ga haka sai su karɓi diya su ce to a bamu diya wasarahna sai mu huta wa qata'na wa qata'na azahu sai mu yanke cutar da ya kai muna qala shaykh fa qala shaykhun najdi sai shekun najidu ya ce haza wallahi ra'ayi wannan shi ne ra'ayi ya ce abu jihal ya samu daga abu jihal manya ne shi ce ɗanka ba maki alƙaunu ma ƙarar fata kun ga wannan matashin duk abin da ya ce ku bi magana ce la a ragayar ban ganin wani ra'ayi ba wannan ba ala fata faraku ala zalika wahum mujtami'una lahu suka rabu akan haka bayan sun yi ijma'i akan haka fa ata jibrilun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai mala'ika jibril ya zo inda annabi sallallahu fa amarahu Allah ya bi ta fi mabja'ihi sai ce mai kada ka kwana a shimfiɗarka allazi kana ya bi tu fihi shimfiɗan nan da ya kasance yana kwana a kan shi fa akhbarahu bi makril qaumi sai ya bashi labari da makircin da suka yi falam yabit rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baitihi tilka al-laila wannan darin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a gidanai wa adina Allahu lahu inda zalika bil khuruj sai Allah ya mai izini ya fita zuwa hijira fa anzalallahu alaihi ba'da qudumihi al-madinata al-anfal bayan ya zo madina sai Allah ya tafkassar mai suratul anfal yadhkuni amahu alaihi Allah yana gaya ma annabi ni'imomin da Allah ya yi mai wa bala'ahu indahu da kuma bala'ukan da suka same shi Allah ya kubutar da shi sai ya sauka mai wa iyyam kurubika alladhina kafaru wa iyyam kurubika alladhina kafaru li yudbikuka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khayrul makirin sai Allah yana tuna mai sai cewa iyyam kuru bikal ladina kafaru ka tuna lokacin da kafira makka suka yi maka makirci liyuthbitu ka cewa su aure ka shine shawara ta farko ko wanda shedan yace bata yi ba aw yaqtuluka ko su kashe ka shawara Abu Jahl kenan aw yukhrijuka ko su fidda kai shawara ɗaya da Iblis yace bata yi ba wa yamkuruna wa yamkuru Allah suna shirya makirci Allah na walwale makircin su wallahu khairul makirin Allah ya fi masu makirci iya dabara sai kasance Allah ya mai mafita sai ya sa mai shi a matsayin ni'ima bayan an gama wannan ya yi hijira da ya dawo Madina sai suka ci gaba da wannan mitin din suna kulla ta yaya za su yi su gama da shi suka haɗu suka zo yakin Badar bayan an tabbatar musu ba yaki za a yi ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita domin ya ya aika sahabbai ne da shi da sahabbai ne sun fita ya aika sahabbai domin su jo mai labarin Qurayshawa da tafiyar da suka yi wajen kasuwanci domin ya anshi dukiya tai da suka kwace anan da dukiya tai da shi da sahabbai ne dukiyar su ce suka kwace anan suka fita kasuwanci dukiya tai ce suka kwace da shi da sahabbai ne zaka annabi ya tafi an so abi kai sai abu ya zama yaki dukiyar ta tsere ta wuce su kuma mushrikan makka an ga aika musu ga annabi muhammadu can ya tare kafilarku ya tare ayarinku na kasuwanci zai muku zai anshi dukiyarku daga baya wanda ke shugabancin abu sufyan ya koma aika musu wani ya ce a gaya musu mun tsira mun wuce ba a samu kama mu ba amma su abu jali ya ce lalle lalle sai sun fito sai sun fito sai sun sha giya sai sun yi rawa sai sun zamna a badar kowa ya ji labarin su ba tsoro suka ji ba ashe Allah ya so ya kama su ne shine sayuhzamul jam'u wa yawluna dubur ashe sai sun bada baya sun koma sun koma bayan an gama yakin badar kafin a yakin badar din abinda suka ce da suka yi mitin shi ma a nan hijiran Isma'il a cikin Ka'aba da suka yi mitin suka ce kowa kowane gida sai ya kawo wakili da za a je a yi wannan yakin duk gidan da babu wakili to a kawo kuɗi madadin wakili sai kasance da wa'annan kuɗin za a amfani a sai abinci don haka suka taru shine Allah ke tambaye su yanzu malakun la tanasaruna nake da muku irin mitin mitin inda kuke canda misa ba ku yi iri ne ku taimaki junanku kanku ne za ku taimako ko kun ba da gari balhumul balhumul yawma mustaslimun Allah ce bai wannan magana a yau sun miƙa wuya babu su babu wannan taron sun yarda cewa babu abin da suke iya yi haka an jira ranar alkiyama sun miƙa wuya amma miƙa wuya ba ta amfani dama musulunci al-islamu huwa al-istislamu lillahi ta'ala bit-tauhid abinda musulunci shine al-istislam nan da Allah ya ce bal humul yawma mustaslimuna bai yau sun musulunta sun miƙa wuya wannan musulunci ne ake so sai a duniya amma suka kasa yi don shi Allah ce fahaduhum a shiryar da su a shiryar da su zaka duk wayannan kalmomin ne ake musu magana musuluncin nan sun shirya suwa duk gaya zaka mutum ya ta gode ma Allah da ya kasance Allah ya sa shi a wannan hanyar da bai biya komai ba bai yi wani dabara ba yanzu 99.9 wayanda annan komai basu bai ba basu wata dabara ba kai wasu akai a musulunci su ba su samu ba su samu turjiya ba ta cewa kai daidai ne ko ba daidai ba ne wani ya zo ya faɗi su abinda aka kawo kawai a ci gaba kawai ga inda aka aka taso kyauta Allah ya ba su don shi wasu malamai suna addu'a ce ya Allah ka ba mu musulunci ba mu roƙe ka ba ya Allah ka ba mu aljanna muna roƙonka don duk wanda annan 99 da igo tara cikin 100 babu wanda ya roƙi Allah Allah ka sa in zan musulmi zan musulmi kyauta ce free aka ba su don haka me ya kamata yayi kokari ya dage ya tabbata akai dudda da waɗanda ba su musulunta ba su miƙa wuya ba in an je sai Allah ya ce bal humul yawma mustaslimuna yau sun miƙa wuya su ma sun yadda duk abin da aka ce su yi babu musu an ce a gargada su zuwa jahannama sun bi an ce waqifuhum sun tsaya su ma innahum mas'ulun an tambaye su malakum la tanasarun sai Allah ce bal humul yawma mustaslimun sun miƙa wuya sun bada gari don haka kadda mu zan zamu bada gari zamu miƙa wuya karhan mu zan zamu yi ɗau'an mu zan zamu yi cikin da'a zamu yi lokacin da yin yake amfanin mu zamu yi a nan duniya Allah ka tabbatar da dugadugan mu kan addini Allah ka tabbatar da dugadugan mu akan tauhidi mu bisa mu mutu akai kada mu kasance waɗannan shigoyin da ke ta shigo muna na babu mala'iku babu aljannu babu azabar kabari babu rayuwa bayan mutuwa wanda irin wannan sun yi ta wucewa a baya yanzu aka kirkiro su ana nan aka farfado da su ana yatsa su da ta kafafen sadarwa dinnan da kafafen sada zumunta Allah ta kada su ribace mu kada su ribace iyalan mu ya kamata kullum mutum ya dinga ta addu'a yana neman makainai annabi ibrahim ya ce wajnubni wa baniya an na'budal asnam idan annabi ibrahim ya ce ya Allah ka tsare ni da ni da 'ya'yana su wane ne 'ya'yana annabi isma'il Isra'ila, annabi Ishaq, annabi Yaqub, annabi Yusuf, annabi Dawud da annabi Sulaiman, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk sune ƴaƴa ne fa, amma yana cewa Allah ka tsare ni da ni da su mu bauta ma, mu bauta ma gunki. Za ka kaga ka tsira, ka gode ma Allah da ya kuɓuto ka yasa ka musulunci, to ka yi ƙoƙarin tabbata akan musulunci ta addu'a da ƙarƙasar da kai da miƙa wuya an ce in yi nayi banda kawo ma Allah gice-gice da kawo ma Allah tunanin kana da hankali banda rashin miƙa wuya kakka yadda a ce Allah ya ce kaza ka ki miƙa wuya akwai hadari kwarai da gaske in Allah ya ce in annabi ya ce miƙa wuya akai ya yi daidai da hankalinka ko bai yi daidai da hankalinka ba ya yi daidai da tunaninka ko bai yi daidai da tunaninka ba ibn tamiya ya yi tafi suna ne daf'u ta'aru bainal aqli wan naqli un guje cin karo tsakanin tunanin hankali da da nafsi in dai hankali na kwarai ne in dai nafsi ya inganta to ba su cin karo duk lokacin da kaga hankalinka ya ci karo da nafsi to hankalinka ne ba daidai ba sai ka aje shi sai ka mika wuya ka ce istaslamtu ni na mika wuya yau in wanda bai mika wuya yau ba sai Allah ya ce malakum la tanasaruna bal humul yawma mustaslimun sai an kai inda kowa sai ya mika wuya duk abin da aka ce ka yadda haka ne Daga tun yau duk abin da aka ce kai ka bincika ya tabbata alkitabu ya tabbata da sunna in haka ne sai ka mika wuya sai ka amsa don haka sai Allah ya ce yau sun mika wuya sai su fara tsakanin su wa aqbala ba'dhum wa aqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaaءalun qalu innakum kuntum ta'tunana 'anil yamin sai Allah ce wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalun dan sai su dibi junan su suna tambayoyi ji mutanen da junan su suke hada kai suna mitin yanzu kuma ta koma tsakanin su za su yi Allah wadai da junan su yanzu junan su ne suke kafirce mu shi Allah bal hum al-yawma mustaslimuna sun miƙa wuya don haka maganar miƙa wuya nan tana da matuƙar muhimmanci a wannan lokaci don shi nake tsanana ta ta nake ta maimaita ta miƙa wuya yana da matuƙar muhimmanci in aka ce maka Allah ya ce annabi ya ce duk abin da aka gitto maka na wani tunane da wata shubha da wani ɗan boko aƙida da wani bature sai ka ce kai ka miƙa wuya Allah ya ce ka yarda domin duk sahabbai haka suke yi abinda basu gani ba fa ko abinda sun ga kwata-kwata ga ya saba mai amma in annabi ya ce ko Allah ya ce suke mun yadda da wanda Allah ya ce mun yadda da annabi ya ce wanda annabi ya ce duk lokacin da Hafiz bin Abi Balta'a mun ta karanta hadisin ko anan lokacin da ya rubuta wasiƙa zuwa mutanen Makka ya rubuta musu cewa cewa ga Annabi Muhammad zai zo ya ke kushi musulmi ne yabba wata mata ta tafi da ita hanyar Makka Allah ya aiko da mala'ika Jibril ya gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tada Ali bin Abi Talib da Zaid bin Haritha yace ku cimma mata kaza tana wuri kaza tana dauke da wasiƙa kaza suka cimma matar a wurin suka tambaye ta wasiƙa babu suka caza ta babu wasiƙa yanzu ga annabi ya ce akwai wasiƙa su kuma ga sun ga babu wasiƙa har za su juyo sayyidina ali ya ce mu koma ya ce wallahi tun da annabi ya ce akwai wasiƙa akwai ta ya ce ko ki fishe ta ko in miki tsirara ya cire takobi ashe kitso ta yi da ita suna nan suna caji jiki ita kuma ta tsaya wasiƙa tana can cikin cikin kitso sai ta fishe ta kaga kwata-kwata sun ga babu amma me amma annabi sassa ya ce musu akwai zaka su suka ce tunda yace akwai akwai tunda yace akwai akwai to irin wannan imani ake so ka samu don haka da ya to kuma sai ga ashe akwai lokacin da yace musu la tadkhulunna al-masjidal harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun yace ku tashi mu je makka za ku shiga masallaci mai alfarma insha Allahu kuna amintattu wasunku suna aski wasunku suna saisaye suka kama hanya su dubu ɗaya da ɗari wani abu da ɗari hudu ko da ɗari shidda suka kama hanya zuwa maka da suka zo aka hana su shiga aka yi ta rubuce-rubuce su ba su yadda za a hana su don mi don annabi ya ce za ku shiga annabi ya ce za ku shiga don haka sai aka zo aka yi rubuce-rubuce sai annabi ya ce za su koma yanzu ya tabbata za su koma sai sai na umar ya ce kai ba manzon Allah kake ba ba gaskiya kake faɗi ba kai kace za mu shiga ya aka yi ya ce na ce za ku shiga wannan shekara ya ce ya ce to za ku shiga to in an ka faɗi na yanzu kwata-kwata ko ka ga saɓani ne ɗayan wannan ne ko dai baka fahimce shi ba irin yadda nan nan ga yi annabi sassa ya yi bayani ya ce ai da ni ce za mu shiga da ni ce la tadkhulun al masjid al haram in sha Allahu amina muallifina wa usakum wa muqassirina mace hadhihi sana ba mace hadhihi al am ba na ce za ku shiga amma za ku shiga kuma haka aka yi Allah ya yi jinkiri da ransu dai sai da suka dawo suka shiga suka yi umratul qaba saboda haka duk wanda me yasa ne kawo wannan duk abinda aka ce maka Allah ya ce ko annabi ya ce to kakka gitta shi da magana kowa kakka gitta shi da hankalin kowa ban yin wannan ban son wannan ban yadda da wannan ba domin Allah ya ce ba shi bane domin annabi ya ce ba shi bane domin ba shi bane ban son wannan ban yin wannan ba don ba daidai bane musulunci bai yadda da shi ba ina son wannan ina yadda da wannan domin shi Allah ya ce yanzu na ba ku labarai wata akwai bukata akwai bukata ta yadda da irin wa'annan da miƙa wuya ana cin riban mutane kuma ƴaƴanmu ana cin riban musulmi ana cin riban larabawa da irin wannan canza tunani ko a nan madrasa na ta baku labarin ɗan aljazira da yake musulmi yake yake interview da wani babban malamin science na duniya aljazira top ne ko kuma wannan wani yace mai wanda musulmai suka kayar da an yi isra'i da miraji an je sama har ta bakwai an an so wani abu an dawo ku ya ce na kuma baka gani bai na irin yamin isgini sai ce mai na yarda kai ma ka yarda da an yi big bang duniya ta watsi kuma ba gani kai ba kai ma gani kai rubuce yanzu wanda ya yarda an yi big bang an yi kaza an yi theory an yi waye na gani cikin littafi ya gani ni ma cikin littafi ya gani to da littafi na ga nashi waje wani yanzu kawai wani zai buɗe textbook ya ga cewa an rubuta wani abu kawai da cikin science an yi wani newton newton ya ce kaza tsakaninka da Allah ka ganshi a cikin littafi ne gani to za a yi tashin kiyama ne ma cikin littafi ne gani za a yi azaba kabari cikin littafi ne gani to don mi in dai ana yadda ashe ana yadda da abin da aka gani cikin littafi kan yadda da mutumin da baka taba gani ba zai yi wani ya zamna ya ce ya ce newton wani mutum ya ce akwai newton ba a yi shi ba amma don a cikin littafi ka gani ka yadda da an yi shi an ce an yi big bang ga da duniya kai yadda ba gaba gare ka aka yi ba ba alama ka gani ba kawai kai yadda to ni kuma cikin wani littafi nigga cewa cewa za a yi tashin kiyama nigga za a yi kaza yanzu duk a aje daga ko ina yake a ɗauko wannan littafin a ɗauko naka a gwada su a gani wani littafi ya fi ƙarfi littafi na ya fi an fi kiyaye shi littafi na ya fi yawa littafi na an fi hardace shi littafi na an fi sane shi akan naka littafi Zaka abubuwa da yawa littafi na ya faɗi za a yi ba a yi ba aka zo aka yi su. Zaka littafi na ya fi naka gaskiya ko da irin wannan hujja ta hankali to ana iya yin amfani da ita domin a ƙara tabbatar da gaskiya ta addinin musulunci. Allah ya ƙara tabbatar da dugadugan mu amma kar ku yadda wani ya karanta a textbook wani ya karanta a hand out wani ya karanta a internet ku kuma ku karanta a Qur'ani kuma ku ce hujja ta tafi tsaku ƙarfi a'a duk abin da yace gaibu ne baka gani ba kai ma gaibu ne baka gani ba baka ga wanda ya rubuta wannan littafin ba baka ga wanda ya kaza ba kai ma rubuta akai kai yadda da shi Allah ya tabbatar da mu sai tambaya ta koma wa aqbala ba'dhum ala ba'dhin yatasaalu sai sashin su ya bibi sashe sai su fara wa junan su tambayoyi qalu innakum kuntum ta'tununa anil yamin gobe insha Allah nan zamu tashi sai mu ji irin musu da suka yi tsakanin su da kuma yadda ta kaya tsakanin su abinda muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu amma dai kada mu yi wasa da miƙa wuya ga abinda Allah ya ce da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada mu yi amfani da hankali domin cewa ganin cewa zai ci karo da nassi kuma mu ɗauki abin da hankali ya ce muna hankali na ƙwarai baya cin karo da nassi ingantacce Allah ta barka ta'ala ya fi muna ya karɓa muna bismillah ya fita mai rinki
alhamdulillah Allah ya saka malam alheri mai tambaya ta farko yana cewa wata unguwa a jihar Sokoto jiya wani ladan ya kira sallah ta magariba minti goma kafin shafawa kuma sai zan mutane da yawa sun buɗe baki fatuwar da suke neman mutane unguwar ne da hukuncin azumin su wanda ya ji an yi kiran sallah ya yi tsammanin rana ta faɗi ya sha ruwa akwai azumi shi irin haka ta taɓa kuwa lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma ya cikin hadisin asma radiyallahu anha cewa rana ta ɓoye bayan girgiji ko bayan dutse sai mutanen madina suka yi tsammanin rana ta faɗi sai suka sha ruwa sai rana ta koma fitowa ta bayyana ba ta faɗi ba suka cika azumin su annabi sallallahu alaihi bai umurce su da sauranka ba Daka misalin wanda ya mance ne ya ci ko ya sha yana azumi haka wanda ya yi tsammani rana ta faɗi da duk dalilan da ke bashi rana ta faɗi ya ji kiran sallah ashe ladan ɗin yi kuskure ya aza kiran sallah ne ashe ba kiran sallah ba ne amma tsakanin da Allah haka ya aza ya ci to kauli mafi inganci ba sai ya ranka ba azumi ne yayi rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana wallahu ta'ala a'lam da wani tafiya mace ce take cewa bijin ta ya yi aure tun 2022 amma bai gaya mata ba dama ba najeriya ga aiki ba yana aiki a saudiya don haka sai ɗauki matar na najeriya aure sai ɗauki ta kai saudiya
wace saudiya amarya sai mana ya ƙara aure ita kuwa gida ba sani ba tambayar ta uwar gida ce ta ce ba ta sani ba sai bayan november 2024 ta ce ruwan na shekaru biyu da suka yi tare ita da ana tare da shi da amarya ta can saudiya bai dawo najeriya ba a takaice har matar ta haihu ma'ana amaryar da aura ta haihu to tambayar ta ana ta ce malam shekara biyu da ya yi ba da sani na ba ba da yarda ta ba shi ina da haƙƙi a cikin su
eh kina da haƙƙi a cikin su ba daidai bane ya je inda wata mata ya yi shekara biyu ya bacci adalci aka yi da raba kwana wannan adalcin da aka yi da raba kwana sai ya roƙe ki gafara ai sai kun tattauna shi da shi amma dai aure ne yana nan abin da yana aure ba laifi ba ne amma abin da yana da shi ya bacci shekara biyu ya tafi inda wata ko kuma ya ranka miki shekara biyu ya dawo ya shekara biyu ko ya kai ki makka ai shekara biyu da ku shi ya fi zama ya kai ki makka ai shekara biyu da ku ya yi kawai sai duk ya yi ta addu'a wallahu ta'ala a'lam.
Bala ya buɗe aiki. Wannan yake cewa salamu alaikum bala idan mutum ko kuwa da tambayar ne da shi za ta ke ta kuna ta dariya kamar kun san mai tambaya
wannan yake cewa mutum ne ya rage shekarunsa domin zuwa NYSC ko samun wani aiki shi a shari'a musulunci ya halitta waga babbar tambaya ce da waga babbar tambaya ce a 2000 ko 1999 muna gidan dr bashir ali da shek jafar da dr sani rijiyar lemu professor sani rijiyar lemu da dr jami jalingu da dr abubakar benin kudu da da wasu wasu kanana irin muna zaune shan jafar yana magana ya je umra ne haka an tara shi ya yi muna jawabi ɗalibai sai ce yanzu ga ya jami'an madina da aka sa sharaɗi sai wanda bai kai shekara 25 ba ai duk Allah ya yahe muna lokacin su da yawa su shekara 25 ko da suka tafi zaka sai a passport sai su canza sai kasance bai kai shekara 25 ba yace to Allah ya yi mun bai ce shi kace yayi ba amma dai ya sa akwai wanda suka yi da yawa haka to irin wannan kadiyar ta rage shekaru asali baya halatta asali baya halatta in wata maslaha ta girta ma ban ce maka NYSC NYSC ba uzuri bane zaka NYSC bai saka rage shekarunka ba amma irin karatu Madina yana da tsatsi kuma kayo ilimi ka zo kai ta istighfari ka je baka ka je ka ta dawai amma shi ba ba cewa ni halas bane ba cewa ni daidai bane kamar da Sheikh Jabir ya ce buyo ne yace Allah sai dai Allah ya yi nuna domin mutanen da ke zuwa wasu na zuwa sun kai 30 sun kai kaza amma sun san wanda ya kai shekara 25 ba a doka dai sai a passport sai su rage shekaru su dawo su dawo kasa don haka ya danganta da maslahar da aka diba amma dai tsakani da Allah tsakani da Allah ba ba a rage shekaru nau'i ne na ƙarya wanda bai dace a yi ba haka don NYSC gaskiya kare kai haka tun ana ba da exception ake ce mata ko ana ba da leta exemption ana ba da exemption wanda yake suna tsaya ma matsayin kayan NYSC wallahu ta'ala babu alawi babu alawi wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu min haythu kila sai ka samu aiki nan take babba aiki da inda kana da yawan aiki za ka samu a exemption ana ba da ita immediately ne ba sai an dawo ba ko kila sai ka ansa kila sai babba aiki ya zo ya kasance ya fi wallahu ta'ala ita ka ansa ko masha Allah
um mai tambaya ta gaba yake tambaya malami ne ne matsayin brush ga mai azumi
wannan yin brush da toothpaste yana cikin abubuwa da babu su lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu su lokacin magabata daga baya suka zo dokan su ne yake ce mana wazi in sun zo akwai manyan mallamai da suka isa su tsaya su yi fatawa akai da aka sun yi fatawa duk lajinoni duk kwamitoci masu fatawa na duniya majalisar mallamai ta makka majalisar mallamai ta kasashen laraba majalisar mallamai ta duniya duk fatawarsu shine yin brush da toothpaste baya kare azumi saboda ba abinci ba ne abinda ke kare azumi shine abinci ko abin sha kuma da ya wuce ya kai ga uwa hanzanya ya wuce makoshi shi kuma toothpaste baya in ka sa shi ga baki ba abinci ba ne sannan kuma ba a haɗe shi baya wucewa za ka ce ai kana jin tas ɗin shi jin tas ɗin abu ba ya sa azumin ka ya kare don in ka ɗibi ruwa kana alwala ana kukura baki kuma kana jin tas ɗin ruwa yanzu in ka ɗibi ruwa ka kukura baki in suna da gishiri gishiri kana ji in suna da suga suga kana ji in suna da kala kala duk kana ji amma bai sa ya azumin ka ya kare saboda me saboda baki suka tsaya shi ma toothpaste ya tsaya ga baki ba abinci ba ne to ko ka ji wannan ko ka ji wani makaki ne ko ya ka ji makaki ne ba wucewa ya yi ba ka haɗiye da gangan to akwai azuminka wallahu ta'ala alam sai dai sunna asuwaki yanzu ta fara ɓacewa ya kamata a ce ana asuwaki ya fi zama sunna ya fi lada ya kamata kowa ya samu asuwaki ne ya yi sunna ce mai girma sunna ce babba wallahu ta'ala alam wannan yake cewa malam na taɓa jin wake ya taɓa sauraron karatunka da kake bayani cewa mutum zai iya gado zuciyar mahaifinsa ko da mahaifin ba musulmi ba ne da ce wala mala yana neman ƙarin bayani a kai yadda lamarin yake shine babu gado tsakanin musulmi da kafiri yanzu kafiri bai gado musulmi wannan kusan ijma'i ne in kafiri in musulmi ya mutu baba ne kafiri ne ko ɗanai kafiri ne to baya gado ne wannan kusan ijma'i ne to in kafirin ne adda kuɗi shi ya mutu fa shi ma mallamai da yawa sun tafi akan cewa babu babu babu gado tsakanin mutanen milla guda biyu amma hanafiya mazhab abu hanifa suna tafi akan ka'ida al-islamu ya'lu wa la yu'la alayhi Baka shi musulmi yana iya gadon kayan tunda samu ne za a yi ya zo ya amfanar da musulmi da shi kamar yadda ahalul kitabi baya auren musulma amma musulmi namiji yana iya auren mata ahalul kitabi yana iya auren mata ahalul kitabi zaka suka amfani da wannan kaida inda shafi inda hanafiya suka ce musulmi yana iya gadon wanda ba musulmi ba a kuma wannan in ka jiba wani lokaci akwai maslaha sosai a irin kasashe irin namu ko kasashe da ake zaman ɗarɗar tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba da abin musu dukiyar gara a ce a karɓo ta a cewa babu gado tsakanin milla guda biyu ya fi ƙarfi amma maslaha tana sa a yi fatawa da wannan wani ya taɓa yi min fatawa ibo ne na yake najeriya ya ce mini ma shi ana baba ne yaras shi ya musulunta baba ne yaras ana na ana ta kira ne ya zo ya karɓi gado don su ga al'adar su namiji ɗaya ka gado shi an namiji ɗan ɗan baban shi nace je ka ansu abin ka kawai eh daga ban musu ita arabe ta coci coci arabe ta wajen motar kaza je ka ansu je ka ansu dukiyarka ji yanzu fa akwai waɗannan mutanen Najeriya wanda mace ba ta gadi amma mutane musulunci suka atake musulunci ya ce a ba mace rabi kuma an an lalata kwakwalwar musulmi har da su suna atake musulunci akan haka yanzu su a nan Najeriya muke a nan ƙasar Igbo in mutum ya mutu ko iya mace ba ba ta gado komai ba a ba ta babu lizzakari mithlu habbul unsayi babu wannan gaba ɗaya ba ta da shi amma kuma kowa ya shi saboda mai saboda ba musulunci ba ne musulunci kuma ya ce a raba a ba mace a ba namiji an ce a'a baka ce a ba su daidai dai wannan ka ce kaza ka ce kaza za ka ya danganta da libe irin wannan maslaha wallahu ta'ala ala amma dai kauli mafi inganci shine babu gado tsakanin ahlul milla guda biyu amma ka sa akwai wannan fatawar daga mazhab Abu Hanifa za ka in ta kama akai fatawa da ita babu laifi wallahu ta'ala
a cikin saboda lokaci akwai tambaya guda ta jin tsoro لا يبرد عنه إن شاء الله شكرا سمت فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله